dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda yake jujjuya al'amura kamar yadda ya ga dama yake ni'imtar da bayinsa da ni'imomi daban-daban yake saukar da ruwa daga sama don ya lullube bayinsa da rahama da ni'ima yakan tsirar da tsirrai daga ƙasa don bayinsa su samu abinci da walwala da kayan gina jiki don su bauta wa Allah shi kadai ya hore wa bayinsa ni'imomi daban-daban waɗanda ko da bayi sun zauna don su kirga ba za su iya kirge su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha mun shaida Allah shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura babu wanda yake taimakon Allah cikin abin da yake gudanarwa kulla yaumin huwa fi sha'an koyaushe Allah yana cikin tsari yana cikin aiki la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ko gangadi baya zuwa kusa da shi balle ma bacci lalle Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin dukkan abubuwan da yake gabatarwa kuma ya fi ƙarfin ya buƙatu zuwa ga buƙatar wani a ya fi ƙarfin ya buƙatu zuwa ga wani ko taimakon wani ya aiko manzanni ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta nai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ya isar da saƙon allah bai rage komai ba ya bayyana wa mutane duk abin da ya dace su yi don su samu rahamar allah subhanahu wa ta'ala ya koyar da sahabbansa yadda ake tsarki yadda ake alwala yadda ake sallah ya yi sallah a kan mimbari ya ce su yi sallah irin sallarsa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu ne faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani bawan Allah irji fasalli fa innaka lam tusalli koma kai sallah don yanzu haka ba kai sallah ba wannan ya faru kamar yadda hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu ya tabbatar cikin abun da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito cewa wani mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci a ma'anan hadisin kenan sai wani mutum ya shigo masallaci yayi sallah ya zo ya yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallama sai ya ce masa kuma irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah don ko baka yi sallah ba wannan ya nuna koda tahiyatul masjid ne don mutumin ya shigo ne yayi sallah amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ko ma kai sallah don ko baka yi sallah ba ya sake komawa yayi sallah ya sake zuwa ya yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallama ya ce irje fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah don ku ba kai sallah ba sai da ya haka har sau uku daga ƙarshe sai ce na rantse da wanda ya aiko ka a matsayin annabi ma'ana na rantse da Allah subhanahu wa ta'ala ba zan iya wata sallah da tafi wannan kyau ba iya abin da na iya kenan a sallah don haka ya ce allimni karantar da ni sanar da ni ya za a yi sallah sannabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da karantar da shi sallah ya ambaci wasu abubuwa na rukunai imamun nawawi rahimahullahu ta'ala da yake sharhin wannan hadisin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi wasu abubuwa da sashin malamai suka tafi akan cewa rukunai ne na sallah kuma wajibai ne ko kuma wajibai ne a cikin sallah wani abun kuma abun da dukkan malamai sun yi ittifaki cewa wajibi ne a cikin sallah wasu abubuwa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na nitsuwa da daidaito a cikin abun da wannan mutumi ya rasa a sallah imamu nawawi yace bai ambaci sallah daga farkon ta har karshen ta ga wannan mutumin ba sai dai ya ambata masa wasu abubuwa muhimmai saboda wa'incan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai ambata ba mutumin yayi su daidai abun da bai yi daidai ba kuma suna daga cikin wajibabbun sallah wajiban abubuwa a cikin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su ga mutumin wannan abubuwa ya nuna sallah ba ta karbuwa sai an cika wajibabbun abubuwanta wadda a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam mutumi yayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya koma yayi sallah don bai yi sallah ba wannan huduban ta biyo bayan hudubar da ta wuce na satin da ya gabata wadda aka yi magana akan abubuwa dai makamantan irin wannan don mai domin al'amari ne mai girma sosai ya kamata a ƙara ɗorawa don a ƙara bayani da yawa daga cikin mutane mutum zai iya zuwa jami'a misali in ana sallah inda mutum shi kaɗai zai yi sallah ba an yi sa'a ya riski jam'i ba salloli da yawa ɗaliban da suka kai ta matakin jami'a a ce mutum bai iya sallah ba ko ka ga mutum yana sallah babu tsumanina a ciki irin wadda wancan mutumin da ya sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace masa irji fa salli fa innaka lam tusalli lokacin da yake ambata masa a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa in ka zo yin sallah kayi alwala ka fiskanci alqibla kayi kabbara sannan da ya zo ruku ya ce in ka yi ruku'i ai sai ce fakara ma ta yassara min alkur'an ma ta yassara ma'aka min alkur'an ka karanta abin da ya da sauwaka gare ka na alkur'ani sai ce sun marka hatta ta'tadila raki'an sannan ka yi ruku'i sai ka daidaita a cikin ruku'i zaka ga mutum a jami'a yake kaga ya haura shekara goma sha takwas a duniya amma zaka ga kawai yana rukui wani ma har kaga yayi garaje wai yana limancin mutane saboda an zo irin sallan nan da bata karewa mun saba yin ta a makaranti a jami'o'i da yawa zaka gani sallan la'asar sai an kusan karfe shi da ba a gama yin sallan la'asar ba wayancan sun fito a lecture lokacin suke yin nasu wayancan kuma yanzu suke kaza wayancan to wani sai kaga yayi garaje kawai yayi alkafura ya zama liman a irin wannan dake yawanci sallan asirance ake yin ta saboda ka sai zama limamin mutane yana cewa Allahu akbar kafin ku yi rukuyi ya daga kafin ku yi sujjada ku daga yayi sujjada kafin ku yi sujjada ya daga abun mamaki kaman ka yanke ka bar mutum sallah kuma baka da wata hujja cikakkiya ko sallar ta karbu ko bata karbu ba sai dai kai ta addu'a kana tafiya baka da nutsuwa in kai sallah irin wannan ko mutum ne wanda ya kai jami'a ba rukuyi ba nutsuwa a cikin rukuyi babu nutsuwa a tsaye babu nutsuwa a sujjada babu nutsuwa in an zauna tsakanin zama da sujjada babu nutsuwa a guri duka waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su bai dace ba mutum ya zo jami'a har yanzu dai sallah bai iya ta ba alhali ya zo koyan wasu abubuwa kaga mutum ya ini ya kwana bai yi bacci ba in ka tambaye ce jiya ban yi bacci ba saboda me yace muna da test wannan malami muna tsoron sa ko wannan course din muna tsoron sa muna da test amma baka tsoron Allah da zaka tsaya a gaban sa ranar da zai yi fishin da bai taba yin irin sa ba har ka je masa da mummunan sallah a matsayinka na dan jami'a baka tsoron wannan tsayuwar a gaban Allah amma kana tsoron maki 40 watakila ma 20 ne a cikin 40 din za a yi wannan test din balle an zo exams ga ga dalibai na yanzu kowa hankalinsa baya jikinsa sai wanda Allah ya kiyaye ana ta ribibi saboda me a samu dai wai duniyar ta yi kyau to lahira fa inda dindindin ne a nan duniya ko ka ci komai komai distinction amma shekara nawa za ka yi a baka kololuwan shekaru a ce dukkanan an ba kowa kololuwan shekaru duk wanda ka gani ya kai shekara ɗari a nan yanzu a ƙara wa kowa ɗari wani zai ce baya so irin su ranka ya daɗe din yanzu a ƙara ɗari anya zai karɓa balle su gurab a waje an ƙara masa ɗari guduwa zai saboda haka to mudin tukunna mutum yana ƙasa a ce yanzu a ba mu shekara ɗari-ɗari nan gaba banda wanda muke da shi da yawa wasu sun tabbata aiki aka jika su da shi to amma lahira kuma dindindin ne amma lokacin da kake tunanin wannan ko assignment ko wani test ko exams da mutum zai yi hankalinsa ya fita a jikinsa saboda baya so a ce ya faɗi a gaban allah ne muke so a faɗi a sallah sallah fa in mutum ya faɗi sallah fa to ƙashin bayan dukkan kwasa-kwasan ya rushe inda ba to tauhidi ma da wuya in zai kyau inda an ce sallah ta tafi dama tauhidi ne ƙashin bayan biye da shi kawai sallah biye da shi sallah kokos in gaba ɗaya baka da su kwata-kwata baka ci ba kwa ganin wasu preliminary courses suke da idan mutum ya faɗi wannan kwasin ya rinka binsa kenan a jere sai ka ci shi kamun kai registration na ɗayan a sciences yawanci suna da irin wa'annan abubuwa to yanzu sallah ce za a zauna a ga cewa za a tafi lafiya amma duk abinmu na duniya za ka ga muna damuwa in bai kyau ba muna kuma ƙoƙarin mu shirya shi amma sai ga mutum a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falala dai za ta sa wannan ya sha to da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi kawai amma ina saboda dole sai an koya kuma sai an yadda ya dace kuma kaga dai a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suke sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan su suke sallah kullum amma da ke bai koya ba sai ya yi ta ba yadda take ba domin shi kaɗai yake sallah a wannan ranar sai yadda ba daidai ba da aka yi ta masa irji fasalli fa inna kalam tusalli ba ma irji fasalli ko kuma irji fa karriri sala ba a'a ba cewa yi je ka ka sake sallah ba a je ka kai sallah kawai don ba kai sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab da yawa dalibai suna cikin jami'a su biya kuɗi su dure duk wani wahala amma karatun fatiha baya yin ta yadda ya kamata kuma an ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab in kace ka taba zama ga malami ka koyi fatiha yadda Allah ya saukar da ita ce a wannan na ustazai ne amma cin kwasa-kwasansa bai bar kuɗi da aiki neman aiki ko ina ya tura application nan bai bar wasu ba amma neman tsira a gaban Allah ya ce na ustazai ne wannan rashin hankali ne rashin hankali ne in Allah ya halice ka kai ma ustaz ne in dai ustazanci ne haduwa da Allah lafiya saboda haka irje fa salli fa innaka lam tusalli kowa a cikin mu dole koyi sallah yadda ya dace kar mu rinka ribibi akan duniya mu taja hankali ba bacci ba me iya zalla abun mu kawai duniya kullun duniya kullun duniya mun manta da lahira mun kyale ta ma mun jefar da ita kana jami'a baka iya sallah ba kana jami'a baka iya karanta fatiha ba ba dole bane kowane musulmi sai ya zama mahaddacin alkur'ani wannan ba kaida bane falala ce daga Allah in ya zabi mutun ya bashi shikenan kuma ba a ce aljanna sai wanda ya haddace alkur'ani zai shiga ba ko izu ko ko sura ɗaya ka haddace mai kyau iya abin da Allah ya baka kenan in Allah da zaka shiga aljanna matukar kana da aqida mai kyau kai ibada yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma ya za a yi haddace alkur'ani falala ne na Allah amma karanta Fatiha yadda Allah ya saukar wajibi ne akan kowane musulmi wannan wajibi ne akan kowane musulmi amma sai ka haddace Qur'ani ko haddace izu goma ko talatin ko ashirin ko arba'in wannan falala ne daga Allah sai ka tara ilimi ka zama kamar malam wani malam wani wannan ba dole bane falala ne daga Allah amma ka san surorin da za ka yi sallah ka karanta fatiha yadda Allah ya ce ya saukar da ita yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita wannan wajibi ne akan kowa ba wanda a cikin mu bai iya sana'arsa ba don ya ci abinci ɗalibai da yawa sun zo ka biya kuɗi ka shiga can ka fita can ka ini ka kwana amma sallah baka iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum irje fa salli fa innaka lam tusalli malik ibn al-huwairi radiyallahu ta'ala an sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaga suka yi daga kauyukan su a ayyamul wufud bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haure shekara 60 a duniya suka tattaro suka shigo gari suka suka yi kwana kusan goma sha bakwai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna koyan sallah a aikace practical suke koyan sallah a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yaga sun yi shauki zuwa ga iyalansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su cikin iyawa innan kwanakin yace su koma kaga ba malamai suka zama ba amma sun iya ibada yadda Allah yace ayi kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yanzu wancan satin aka aka yi magana anan ga HOD religious studies ga manya-manyan lakcarori a bangare religious studies su daktoci ga sunan inda za ka tambaya da Allah akwai wani mutumi da ya zo ga malamai a cikin gari ga manya-manyan malamai ko da ma ba na department ba da Allah akwai wani wanda ya ji cewa ya zo ya gyara alwalansa saboda an yi hudu ba an tunatar da shi ya zo ya gyara alwalansa sai ka samu a'a kowa shiru saboda mai shantakewa ne amma da wata saikula aka fitar akan exams ko wani continuous assessment da yanzu mutane sun ta zagayawa department sun taru sun yi tunkus za a karbi exam card don a tsira a duniya ka tsira a jami'a watakila tsira a duniya ma ba tabbas bane amma tsira a lahira ne ake wasa da shi zaka iya awa guda kana magana akan lahira ba wanda ya damu sai ga mutane kamar an ji an gamsu amma da ke lahira ce ba a ganin ta bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli duk dan jami'an da ya san cewa bai iya sallah ba ko ya san akwai kuskure kai ko ka iya sake koma gurin malami kace da Allah bari in yi ni naji abun nan wayaya nayi daidai kace eh me yasa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yazo yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa addu'a ma fa a cikin sallah me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam tara sahabbai cikin su akwai su Abubakar su Umar su Usman su Ali radiyallahu anhu da manya manyan sahabbai wanda tun bai yi hijira ba as-sabiquna al-awwaluna suna gurin amma ya hau minbari yayi sallah a aikace yace musu sallu kama ra'aytumuni usalli amma kai ne kawai zaka zo ka dinga yin abu da ka ka shigo jami'a duk abin da za a yi kowane kwana na jami'a da kowane tsari ka sani ka haddace kaza ka haddace kaza amma fatiha baka iya karanta ta ba duk kwakwalwanka ka wastin ta ne a banza ko kuma a amfani kai in dai in ka hada da fatiha fa lillahi alhamdu ba za mu ce a banza ba yau ba wai ka watsar da shi a maza amma dai in ba fatiha a ciki to gaskiya fa kusan a banzan ne in dai ba fatiha a cikin iya karatu sai dai kawai ka haddace wasu abubuwa to gaskiya mutum yayi asara ya kuwa al'umma musulmai ba a karɓar sallah sai an yi karatun fatiha ba a karɓar sallah sai ta zama irin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya irje fa salli fa innaka lam tusalli ya ku daliban jami'a da duk sauran mutane da dukan mu gaba daya wajibi ne mu koyi yadda ibada take daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun rubuta sun yi sun karantar sun rasu sun bari a baya suna nan littattafai sun malamai sun sani aje gurin malamai a koyi sallah aje gurin malamai a koyi alwala iya wannan kawai ka iya ba sai ka zama malami a cikin mutane ba ka iya wannan kan wannan wajibi ne ya ku al'umma musulmai kar a mutum ya iya kirga kuɗi ko kansa yana kallon wani guri hannunsa sun iya kirgawa sar sar sar sar amma bai iya karanta fatiha ba akwai asara a ciki ba za a bunne ka da kuɗi ba da fatiyar za a bunne ka in akwai ta in babu ita fatiyar tana waje kana cikin kabari gangan jiki yana cikin kabari sai azaba Allah kiyaye ya ku al'umma musulmai mu tuba zuwa ga Allah mu kyautata aiki lallai ku sani cewa Allah zai tambaye mu musamman game da sallah ba za a tsira ba sai sallah ta yi kyawu sallah ba za ta yi kyawu ba sai alwala ta yi kyawu sai mutum ya tsarkaka kafin ya yi alwala mu gyara mu sani cewa lahira fa ita ce fa ita ce rayuwar dindindin duniya fa muna nan ne kawai kafin nan mu ji tsoron Allah mu tuba zuwa ga Allah Allah samu gane innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وأذكركم بعد نفسي بإقامة الصلاة كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فاتقوا الله عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم بعد نفسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي وذلك قوله لرجل عندما دخل المسجد ودخل ذلك الرجل المسجد أيضا فصلى ذلك الرجل صلاة لا طمانينة فيها وأضاع بعض أركان الصلاة فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لإنسان عاش في زمني ارجع فصل فإنك لم تصل فما بالنا نحن اليوم كثير من طلبة الجامعة كثير من طلاب الجامعة لا يستطيعون أن يصلون كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا يسألون عن ذلك حتى بعض أساتذة الجامعة قد يوجد من لا يستطيع أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يوجد كثير من الناس من لا يصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وكثير منا لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من صلى بدون فاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج فأين أنت يا طالب الجامعة لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة لكن تستطيع أن تقرأ هذا وتقرأ ذاك وتحفظ ذاك وتحفظ, وتحفظ هذا ولكن تهتم بأمور الدنيا ولا تهتم وتهمل أمور الآخرة هذا لا يجوز فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن كل منا سيحاسبه ربه يوم لا ينفع مال ولا بنون ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشك تمر عباد الله أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي إن الله أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا في أمورنا كلها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واحفظنا من كل سوء ومن كل شر يا ذا الجلال والإكرام واكفنا شر الحاسدين الحاقدين يا ذا الجلال والإكرام واحفظ لنا أهلنا وذرياتنا من كل سوء ومن كل مكروه يا رب العالمين وأنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات واحفظ لنا يا رب العالمين بلادنا من كل شر ومن كل حسد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من شر الحاسدين الحاكدين يا رب العالمين لبيوتنا ولأنفسنا ولبلدنا هذا بلد غومبي وسائر بلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة وبارك لنا في أمورنا كلها وانصر طلبة هذه الجامعة في امتحاناتهم وفي اختباراتهم يا رب العالمين اللهم أعينهم فيها وأعينهم عليها يا ذا الجلال والإكرام ومن علينا وعليهم بالنجاة يا ذا الجلال والإكرام ونتيجة طيبة إنك على ونتيجة طيبة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام ووفق يا حي يا قيوم علماء هذه الجامعة وأساتذتها لما تحب وترضى إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله